الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗuhu a cikin mazhabar al'imamu Malik a cikin littafinmu mai albarka littafin Irshadu Salik. A karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan abin da ya shafi muƙaddima ta malam. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon littafi na kitabu bahara insha Allahu ta'ala na'am bismillahir rahmanir rahim kitabu baharat la yarfa'u al-hadatha wal khabatha illa al-ma'u al-mutlaq وهو ما كان على خلقته أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا كقراره والمتولد منه نعم kitabu tahara wannan littafi zai mana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da tahara tsarkaka wato tsarkaka daga abin da ya shafi alhadathul asgar da kuma tsarkaka daga abin da ya shafi alhadathul akbar da kuma tsarkaka daga abin da ya shafi wato alhabath لا يرفع الحدث والخبث إلا الماء المطلق مالن الله سبحانه وتعالى ya ji kansa da rahama wato yace la yarfa'u al-hadatha babu abin da yake dokewa kari al-hadathul akbar babban kari irin abin da ya shafi janaba ko bace ta gama jini na biki to ko ta gama jini na al'ada wal khabath da kuma abin da ya shafi dauda wanda take ta khabathi dauda wanda take ta najasa to ba abin da yake doke su illal ma'ul mutlaq face dai ruwa wanda yake sakekke wato idan aka ce al ma'ul mutlaq ruwa wanda yake sakekke allazi yasduqu alayhi ismu ma'in bila qaidin kamar yadda mai muhtasar yace wa huwa ma sadaqa alayhi ismu ma'in bila gaidin wato shi ne abin da suna na ruwa yake iya gaskatuwa a kan shi ba tare da an dabaibaye shi ba da ruwa na wani kaza ba za a ce da shi ba ruwa na misali ruwa na kunu ruwa na gumba ruwa na kaza to shi alma'ul mutlaq shi ne masu daga alaihi sumu ma'in bila gaidin to ba abin da yake ɗokewa kari da khabasi face dai ruwa wanda yake mutulaki wa huwa ma kana ala khilqatihi alma'ul mutlaq shi duka zuwa ƙarshe wa huwa ma kana ala khilqatihi wato shine ruwan da ya kasance akan halittar shi shine ruwan da wato a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga sama ko ya bubbugar da shi daga ƙasa to yanda yake halitta shi ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi to wannan shine ake ce da shi alma'ul mutlaq ruwa wanda yake sakekke wanda Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bahura mun saukar da ruwa wanda yake mai tsarkakewa daga sama na'am aw taghayyara bima la yanfaku anhu ghaliban au gayyara ko kuma ya zamanto wannan ruwa kamar shi ta canza ya jirkita bima la yanfaku anhu wanda baya rabuwa da shi galiban a mafi rinjayen lokuta a mafi yawancin lokuta wannan abin da ruwan ya jirkita kamar shi ta canza saboda wannan abin to a mafi rinjayen lokuta makwabcin shi ne abokin shi ne suna zama a guri ɗaya da shi irin misali irin ruwa wanda kamar shi ta canza saboda tabo tabo ne a gurin da ruwa ya sauka a gurin sai ya zamanto ruwan ya yi baki-baki ko ya zamanto ruwa ɗanɗanan shi ya canza saboda ƙasar da ya sauka a gurin ƙasa ce wanda take kanwa-kanwa to wannan duka babu matsalar komai ka tsirarihi kamar matabbacin shi inda ya zamanto matabbacin shi ne ruwan wannan kamar shi ta canza ko ɗanɗanon shi ya canza saboda wannan matabbacin nashi wannan babu laifi za a iya yin ibada da shi wal mutawallidu minhu da kuma abin da ya afku da yake aihuwa daga cikin wannan ruwan al mutawallidu minhu shine abin da yake aihuwa daga cikin ruwa irin kainuwa idan ruwa kamar shi ta canza saboda kainuwar da ta fito a cikin shi ta yi yaɗo sai ya zamanto shi ma ya ɗan tsanwa-tsanwa saboda kainuwa ɗin nan to babu laifi wannan shi ma baya cutarwa za a iya yin ibada da shi za a iya yin wanka na farali da shi za a iya yin alwala za a iya sha za a iya wanka za a iya wato dahuwa da sauransu na'am
ويكره الوضوء بالمستعمل ويكره الوضوء بالمستعمل shehu ya ce an karhanta yin alwalla da ruwan da an yi amfani da shi dama wajen yin wata alwalla ɗin wato mutum ne ya zo shi bayan ya fito daga wanka jikin shi a wanke ta tas sai ya zo shi ya ɗako ruwa a sani zai yi alwalla shikenan sai ka ɗako wani kwano sai ka tara wannan ruwan na alwallar tashi to wannan makaruhi ne mutum ya yi amfani da wannan ruwa makaruhi ne wa yukrahul wudu'u bil musta'mal idza wujida ghayruhu wato an karhanta yin amfani da ruwan da an yi amfani da shi dama a cikin wata alwala din idan aka samu wani ruwan amma in ya zamanto babu wani ruwan shikenan sai ku yi economy shi wannan wanda gababuwan shi a wanke suke sai ya fara yin alwallal in ya fara yin alwala sai a tara wannan ruwa din a wani abu idan aka tara wannan ruwa bayan ya gama sai ka ɗauka kai kuma ka yi alwala da shi babu laifi na'am wa yasirun hallatuhu najasatun mutaghayyirhu haka nan kuma wa yukrahu alwudu'u bil ma'il yasir shine wa yasirun haka nan an karhanta yin alwala da ruwa wanda yake ɗan ƙanƙane ma'un yasirun ruwa ɗan kaɗan wanda hallatu najasatun najasa ta sabka a cikin shi najasa ta zubu a cikin shi amma kuma lam tughayyirhu bata canza kamar shi ba bata canza ɗanɗanon shi ba bata canza wato ƙanshin shi ba to wannan makaruhi ne a yi amfani da shi an gane ko amma in ya zamanto ruwan da najasa ta zuba a cikin shi ta canza ɗanɗanon shi ko kuma ta canza kamar shi ko ta canza ƙanshin shi to wannan ba za a yi amfani da shi ba kamar yadda mai izziya yake cewa idza waqa fil ma'il qalili ka aniyati al wudu'i lil mutawaddi'i wa aniyati al ghusli lil mughtasili najasatun wa lam tughayyirhu wato idan najasa ta afku a cikin ruwa wanda yake ɗan kaɗan, kamar makayi na alwala ga wanda yake nufin yin alwala ko makayi na wanka ga mutumin da yake yin wanka amma kuma wannan najasa ɗin da ta zuba a cikin shi bata canza mai kama ba to na an karhanta yin amfani da shi na'am wasu ma la yatawaqqan najasa wasu uru ma la yatawaqqan najasa hakanan kuma an karhanta yin amfani da sauran wato dabbar da ba ta kiyayewa cin najasa dabbar da ba ta kiyayewa cin najasa wanda ita za ta iya fadawa cikin cin najasa irin misali kaji irin agwagi irin zabi idan suka fito dawa wanda za su iya tsoma bakinsu a cikin kashi su ci kashi to yanzu idan ta je ta tsoma bakinta a cikin ruwa to makaruhi ne yin amfani da wannan ruwa ɗin amma in dai an gana jasar a bakinta lokacin da ta je ta tsoma baki a cikin wannan ruwan to kafin ta tsoma an tsinkayi kashi a bakinta to idan ta tsoma wannan ba makaruhi ba ne ba za a yi amfani da shi ba saboda in ri'at ba za a yi amfani da shi ba in dai har an gana jasal a bakin ta kiri da kiri to ba za a yi amfani da wannan ruwa ba amma in dai ba a ga wannan najasar ba dan tana cin najasa sai ya zamanto ta zo ta tsoma baki a cikin ruwa to wannan makruhi ne a yi amfani da shi na'am na'am لا ما أختلته البهائم أو تطهرت منه امرأة خلت به Na'am. Lama afdalatuhul baha'im Shehu ya ce, A'a, lama afdalatuhul baha'im, banda abin da dabobi suka sha suka bari, wannan shi ba wai haramu ba ba makaruhi ba ne a yi amfani da shi an gane ko mutum yana da kwai dabobi a gidan shi da ragunan shi shi kenan sai ya zuba musu ruwa da ya zuba musu ruwa ya kai musu suka sha to bayan sun sha sai suka bar saura to wannan babu laifi zai iya yin amfani da wannan saura babu laifi ba makaruhi ba ne ma afdalatuhul baha'im ma abqatuhul baha'im banda abin da dabbobi suka bar kingi da suka sha suka bari wannan shi ba makaruhi ba ne mutum ya yi ibada da shi an gane ko irin za a ga cewa akwai lokutan da za a iya zubawa tumkiya ruwa baki a je a ajiye mata a gabanta ta sha to idan ta sha abin da ya saura wannan babu laifi mutum zai iya ɗauka ya yi amfani da shi ɓangaren alwala ko ɓangaren wanka yawwa au tadahharat minhum ra'atun khalat bihi ko kuma awim ra'atun ko kuma mace tadahharat minhu ta tsarkaka da wannan ruwa khalat bihi da tawafanta da wannan ruwa ta kadaita da shi to shi ma wannan babu laifi za a iya yin amfani da shi mace ce ta tafi da ruwa a cike a cikin bokici ta shiga cikin banɗaki ta yi wanka na farali da shi sai ya zamanto an samu ragowa a cikin wannan bokici to wannan shi ma babu laifi mutum zai iya yin ibada da shi zai iya shiga ya yi wanka zai iya ɗakowa ya yi alwala da shi babu laifi an gane ku yawwala
وما تغير بمخالطة أجنبي كالخل والبول سلب سلبه سلبه الظهورية وأكسب وأكسبه حكمه وما تغير to dukkan ruwan da ya zamanto kamar shi ta canza ko ɗanɗanon shi ya canza ko ƙanshin shi ya canza bi mukhalaqati ajnabiyyin saboda ya garwayu da abin da yake nesa da shi wanda ba makusancin shi bane ajanabiyin shi ne karhalli kamar abin da ya shafi maɗi ko bunegir ko siro da sauransu walbauli da bauli to salaba hudu huriya wannan abin da ya zuba a cikin wannan ruwa ya tuɓe wa wannan ruwa tsarki ya tuɓe mashi tsarkin shi yanzu idan alhal bunegir ko maɗi ya zuba cikin wato cikin ruwa wanda yake ingantaccen ruwa almutulak to yanzu ya tuɓe mai wannan tsarki nashi wa aksabahu hukumahu ya tufayatar da shi hukuncinsa to kaga idan ya zamanto abin da ya fada cikin cikin ruwa in tsarkakekke ne misali madara ce ka zuba a cikin ruwa yanzu wannan ruwan ba za a yi alwala da shi ba amma kuma saboda ita madara tsarkakekkiya ce to wannan ruwan shi ma sunan shi a ɗahir fi nafsihi gairu mutahirin li gairihi ruwa ne tsarkakeke a karan kan shi amma kuma ba tsarkake ba mai tsarkake a wannan shi bane shine wa aksabahu hukumahu ya tufayatar da shi hukumcinsa wato abin da ya fada cikin wannan ruwan ya goga wa shi wannan ruwa din hukumcinsa idan a bawali in bawali ne ya zuba a cikin wannan ruwa menene hukumcin bawali najasa ne ko to ruwan shi ma ya koma najasa an gane ku in shayi ne ya zuba a cikin ruwa menene hukuncin shayi to shi masha Allah to shi ma yanzu ya zama to ruwa ne wanda za a iya sha saboda shayi ana shan shi halali ne za a sha shi wannan tsashir ne amma kuma ba za a yi tsarki da shi ba za a alwala da shi ba menene hukuncin ruwan da aka matsa lemun tsami a cikin shi ɗahiri ne gairu mutashirin da gairihi ko to wannan ruwan yanzu ya zama to ɗahirun amma gairu mutashirin da gairihi ne an gane ko menene hukuncin kashi najasa ne ko to idan ya zuba a cikin ruwa shi ma wannan ruwan ya zama to najasa shine salaba hudu huriya ya tuɓe mishi hukuncinsa ya tuɓe mishi tsarkinsa to yanzu bayan ya tuɓe mishi tsarkinsa hukunci ɗaya gare shi ya ce a'a wa aksabahu aksaba ma'ana ya tufayatar albasahu hukumahu ya saka mai hukuncinsa an gane ku idan ya zamanto mai tsarki ne wannan abun to shi ma ruwan ya zamanto mai tsarki kilomita na'am
نعم ويكره من آنية إزام الميتة وجلدها ويحرم من النقدين ويكره min aniyati izamil maita to an karhanta yin amfani min aniyati izamil maita yin alwalla da makayi na kashi na mushi kashishuwa na mushi mm, haka ne wato a waɗansu gurare a lokaci na baya babu makayi da yawa za a ga cewa wani lokacin irin in kaman rago babba ya rasu ko irin saniya ta rasu an kai ta an yadda ta adawa zai zama to an ɗako kan an fafe shi an gyara shi ya koma makai sai ya zama to ana cika ruwa a cikin shi to makaruhi ne a yi alwala da irin wannan makayi ɗin an gane ko makaruhi ne a yi amfani da shi wa jildiha hakanan kuma an karhanta yin amfani wato da fata ta mushi makaruhi ne a yi salka da fatar dabbar da ta mutu an karanta amma babu laifi idan ya zamanto an yi amfani da ita an je mai ta to ba laifi za a iya amfani da ita kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ayyuma ihabin dubiga fagar tsahura wato dukkan fatar da aka je mai ta aka gyara ta to hakika ta tsarkaka to babu laifi za a iya yin sarka da ita wa ya harumu minan naqadaini to yana haramta yin amfani da akushin da aka yi shi daga annagadain waɗannan kuɗaɗe guda biyu akushin da aka yi shi da zinari to haramu ne ka cika ruwa ka je ka yi alwala da shi akushin da aka yi shi da azurfa haramu ne ka cika ruwa ka je ka yi alwala da shi an gane ko an maka sahani na zinari saboda gatanci da kuma ka isa to wannan haramu ne a dinga alwala da shi bai halitta ba wa yujzi'u in fa'ala amma kuma idan ya zamanto mutum saboda kankan ba da aka kawo mai gidan shi sahani na zinari sai ya cika ruwa ya fito da shi a heli ya alwala saboda ya nuna mutane cewa matar shi wadiyar gatanci ce babanta mai akwai ne saboda ta isa sahani ma na zinari aka mata to ya halitta babu laifi idan mutum ya alwala da shi ya isar mishi babu laifi
ويجب التحري في اشتباه في اشتباه الظاهر بالنجس التحري كردادو shine attahari mutum ya yi kirdado ya tsaya ya yi tsayi ya gano mai kyau daga wanda baya da kyau ko ya gano mafi kyau daga mai kyau shine attahari idan aka nuna maka wannan kofin da wannan kofin aka ce daga cikinsu wanne ne sabo kaga za ka tsaya ka yi ka kallaci kowanne ka tsaya ka yi da kyau ka ce wannan ya fi sabunta amma wancan zai fi kwari ko ka ce wannan ya fi kwari wancan zai fi sabunta shine at-tahari kafin ka yanke hukunci ka tsaya ka kallaci komai da komai kafin ka yanke hukunci to shine malam yace wa yajibu at-tahari kirdado yana zamantowa wajibi ga mutum musulmi fi ishtibahi at-tahiri bin najis cikin inda ruwa tsarkakakke ya rikita a gare shi da wanda yake mai najasa aka zo aka ce maka wayannan sahannukan guda uku ɗaya yana da kwai najasa guda biyu amma ba su da najasa to yanzu da ka zo ka kaga za ka tsaya ka yi za ka tsaya ka lura da ausaf ka kallaci wannan ɗari bisa ɗari ka kallaci wannan ka ƙare mishi kallo ka kallaci wannan sai ka ce wannan shine mai najasar saboda kaza saboda kaza sai ka ajiye shi a share daya cikin guda biyu sai ka dauka ka je ka yi amfani da ɗayan daga ciki an gane ko wannan shine at-tahari to yanzu wannan wajibi ne mutum yayi at-tahari kirdado fi ishtibahi tahiri bin najis cikin inda tsarkakekke ya garwayu da wanda yake mai najasa
fa yatawadda'u bima yaghlibu bima yaghlibu ala zannihi دهارته وقيل بل يتوضأ من أحدهما ويصلي ويغسل أعضاءه من الثاني ثم يتوضأ به ويصلي كبرت فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته to yanzu sai ya yi alwala yana yin alwala bima ya galibu ala zannihi da abin da yake da kwai yake da bima ya galibu ala zannihi taharatuhu ga ruwan da wato tsarkin shi yake da rinjaye a kan zaton shi sai ya alwala da ruwan da ya zamanto tsarkin shi ya furin jaye ɗari bisa ɗari a kan zaton shi ya zamanto da aka ce mishi akwai mai najasa a cikin waɗannan akushin guda uku to ra'ayi na malamai na farko shine idan ya tsaya ya yi ƙirdado in ya fitar da mai najasar ya ce wannan shine mai najasar shi kenan sai ya ɗoki wanda yake tsarkake ya tafi ibada da shi wannan shine ra'ayi na farko wakila waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a bal bari dai yanda zai ya tawadda'u min ahadihima yayi alwala daga ɗaya daga cikinsu yayi alwala da ɗaya daga cikinsu wa yusalli ya tafi yayi sallah wa yagsilu a'dha'ahu min ath-thani bayan ya gama sallar sai ya dawo kuma ya ɗauki wannan butar ta biyu sai ya wanke gaɓaɓuwan shi wankewa zai ba alwala ba zai ba zai wanke gaɓaɓuwan shi sun mai ya tawadda'u bihi sannan kuma sai ya sake alwala da wannan ruwa misali sahani guda biyu ne aka ce ɗaya najasa ta faɗa ɗaya ba najasa ba ta faɗa ba ko ra'ayi na farko in ka zo ka in ka kallace su sai ka yi kirdado ka gane cewa wannan shine mai najasar wannan shine ba mai najasar ba ka ɗauke shi wanda ba shi da najasar ka tafi kai ibadar ka da shi shikenan ra'ayi na biyu suka ce sai ka yi alwala da su duka sai ka ɗauki ɗaya daga ciki in ka je ka yi alwala ka ƙare ka je ka yi sallah bayan ka gama sallah sai ka zo ka ɗauki ɗaya idan wannan wanda ka yi sallah da shi shine mai najasa yanzu to kafin ka sake wata alwala ɗin kaga sai ka wanke wannan najasar da ka zuba a jikinka ta ruwan nan idan ka wanke ta zuba kuma sai ka sake alwala da wannan ruwan wanda shi ne zarkaceccen kenan ra'ayi na biyu wa yusalli sai ya yi sallah fa in kathurat to fa in kathurat idan suka yawaita ya zamanto akusan da yawa ne misali sahani goma ne amma aka ce sahani guda uku a ciki akwai najasa a cikinsu guda nawa ne wanda ba su da najasa guda bakwai ko to yanzu za da wahidatan sai ya ƙara sahani guda ɗaya tal ala adadin najasati akan adadin sahaninnukan da suke da najasa yanzu da da sahani nawa zai alwala za da wahidatan sai ya ƙara wato sahani guda ɗaya tal ala adadin najasa ce akan adadin sahanannukan da suke da kwai najasa yawwara hudu zai tunda sahani guda uku ne masu najasa ko to yanzu sai ya ɗako sahani guda hudu ya yi alwala ya salla da su kenan yana da yaƙinin me akwai ɗaya daga cikin su wanda yake tsarkakecce ne ya yi alwala ya ibada da shi to amma waɗannan abubuwan dukkan su a ciki akwai takallufi waɗansu daga cikin malamai suka ce tunda daga cikin abubuwan da suke sanyawa tsarkin ruwa shine zamanto malamin ta zayyar launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu ko to da ka zo ka leka kaga cewa ɗanɗanon nashi da kamar shi da ƙanshin nasa duka bai canza ba to kaga ruwa ne tsarkakekke ba za ka iya wariya ba za ka yi ibada da kowane idan ka yi ibada da ɗaya shi kenan ta isar maka ba sai ma ka yi taharri ba waɗansu daga cikin malamai suka ce idan ya zamanto a ciki kawai akwai shubaha kawai a bar su duka waɗannan ruwa ya ka je ka yi taimama ka yi sallar ka saboda duka ka bar musu wannan cakwakiya da sauransu wannan saɓani dai na malamai sai a fita da shi a je a yi taimama kawai a yi sallah ko kuma waɗannan ruwan wanda akwai masu najasa a ciki da sauransu a zubar da su duka sai a ciko waɗansu masu tsarki dan kale zaman to ana cikin taba ba kullum yawwa an gane to haka waɗansu daga cikin malamai suka ce
wa idza mata bariyun ذو نفس سائلة في بئر فإن تغير وجب نزهه حتى يزول حتى يزول حتى يزول التغير فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى أصله وإن لم يتغير وإن لم يتغير وإن لم يتغير وإن لم يتغير استجب النزه بحسب الماء والميتة wa idza mata bariyun zu nafsin sa'ilatin idan bariyun wato dabba wanda take yar sarari dabbar da take rayuwa a sarari na duniya mutum ne dabba ce irin akuya ko rago ko tinkiya ko jaki da sauransu dai dabbar da suke yawo dai a saman duniya a saman ƙasa zu nafsin sa'ilatin ma'abucin jini wanda take mai sirkile a jikinta ma'abucin jini wanda yake mai sirkile a jikinta idan ya rasu fi bi irin a cikin rijiya dabba ce ta fada cikin rijiya ta mutu ba irin dabba ba wanda take rayuwa a sararin duniya wanda kuma ba ta da jini mai sirkile a jikinta irin kuda kuda idan ya fada cikin rijiya ya mutu wannan ba matsala sai a hudo shi a jeho shi Allah ji gan shi to amma dabbar da take da kwai jini yana da yana kai kawo a jikinta ita ce zu nafsin ma'ana zu damin sa'ilatin wato ma'abucin jini wanda yake mai sarkile a jikinta to idan ya mutu fi bi'irin a cikin rijiya fa in gayyara to shikenan idan ya mutu a cikin rijiya yanzu wajibi ne a hudo shi ko to idan aka hudo wannan dabbar da ta mutu a cikin wannan rijiya to ɗayan biyu ne in ma ya zamanto dabbar takon biyu a cikin ruwan aka huddo ta to fa in ta gayyara ma'ana fa in ta gayyara ma'u idan ruwan ɗanɗanan shi ko ƙanshin shi ko kamashi ya canza saboda wannan dabbar da ta mutu a cikin shi ta daɗe a ciki wajaba nazhuhu to wajibi ne a yashe wannan rijiya ɗin wajibi ne a yashe ta a mata yasa hatta ya zula taghayyuru wato hadde wannan ɗoyi nata ya gushe hal ya zamanto ba a jin wannan wari in ya zamanto wari ne ake ji ko irin karni da sauransu dai na cewa dai wani abu ya mutu cikin wannan ruwa ɗin to wajibi ne a yashe wannan rijiya a yashe ta da kyau har ya zamanto ba a jin wannan karni ba a jin wannan ɗoyi har ya koma irin ruwanta na asali wajibi ne a mishi haka nan fa in zala bi nafsihi to idan wannan doyi wannan wari ya gushe bi nafsihi da kanshi bayan an fitar da wannan dabbar da dabbar ba a san ba da ta mutu a cikin ruwan tsaminta ne ya fara sawa aka gane cewa ta mutu aka zo aka huddo ta daga cikin ruwa aka je aka je fasta dama da sahi ne wajen karfe goma to wajen azur da aka zo ruwan saboda rana ta dake shi kawai tuni da ya ja ya koma irin na da ba wani wari a gurin in ka zo ka ba za ka ma san ba da cewa a wannan rijiyar ce wannan dabbar ta mutu an gane yanzu wannan warin ya tafi da kai shi kenan ko rana ta dake gurin ta dake shi sai zamanto ya ya ya sade da juna fa zahiru auduhu ila aslihi to a zahir wato mabayyanin zance shine auduhu ila asalihi wato komawar zancen zuwa ga na asali zuwa ga asalin zancen shine wajibi ne ma'ana wajaba nazhuhu wajibi ne a yashe wannan a yashe ta wannan rija din wajibi ne a yashe ta in dai ba ya saba ce aka mata yasa warin ya tafi to wajibi ne a sake yashe ta eh ko da ya tafi da kan nashi saboda zai iya yiwa kuma lo in yi sanyi da dare in ka zo ka karaka jin warin to wajibi ne a yashe ta wa illam ya taghayyar to idan bai jirkita ba ya zamanto da ta mutu kwananta daya a gurin sai aka dantsanka ya wani kaho kaho aka ce ya muke ganin kaho a cikin wannan rija din sai ga wani kawo da aka taba sai aka ga akuya ce a mace ta sha ruwa dum ta cika amma kuma ba warin komai to yanzu ustuhibban nazhu ana so a yashe wannan rijiya din bi hasabil ma'i wal maita gwargwadon kaɗankin ruwan ko yawan ruwan wal maitati gwargwadon girman mushen ko kuma karamcin mushen kaga idan ya zamanto ruwan da da wannan dabbar ta mutu a cikin ruwan ɗan kaɗan ne kaga da wurin ruwan zai yi me zai kamar shi za ta canza ko ɗanɗanon shi zai canza amma yanzu in irin mushe mutu a irin kamar dillima ko a irin a irin ina ake ce mata da gaduran a ga yanzu wani gurin ma biya sama ma'ana shi saboda ruwan yana da yawa zai iya wa jakai biyar ma su mutu a ciki su kwana goma a ciki amma wani gurin baya ma san ba ana yi saboda ruwan ya yi yawa to in irin babban tafki ne to sai a yashe yan ɗan kaɗan ruwa in gurin karamin tafki ne to saboda inda zai bata yana da yawa sai a yashe ruwan duka gabaki daya shine ustuhibban nashu to ana so a yashe wannan rijiya din bi hasabil ma'i gwargwadon yawan ruwan ko karancin sa walmaitati da kuma gurgudan girman wannan mushe ko karamcin mushen kaga in karamar dabba ce ta mutu ya sha bambam da babbar dabba in ta mutu karamar dabba wurin da za ta hada ba zai kai ba gurin da babbar dabba in ta mutu za ta hada wannan warin ta zai hada wannan gurin an gane ku sai mu kwana ana alhamdulillah al'ilmu inda kun subhanahu wa ta'ala wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik